أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الرحمن الله ubangiji marajal baharaini shine ya hada koguna guda biyu kogin zartsi maliha kenan da kogin ruwan daɗi suna haɗuwa amma Allah ya sa ya sa tsari tsakaninsu ba sa ɓata juna wato Allah ya yi kogi na gishiri don a ji daɗin abinci wato in an sa gishiri abinci a ji daɗi ya yi kogin ruwan daɗi don a sha a yi alwala a yi wanka a yi sallah a rayu to dukkansu kowanne da amfani da shi wannan na gishirin ne kadai aka bari to ba zai shawo ba sai a mutu in ko da na daɗin ne kawai aka bari babu gishiri to nan ko in ba a samun gishiri ba a jin daɗi to suna haɗuwa da juna amma Allah ya sa tsakani tsakaninsu ba sa haɗuwa su cuci juna wato ba su haɗuwa su yi su yi wa juna zalunci a nan koguna akwai baharul akwai baharul shari'a akwai baharul haƙiƙa akwai kogin shari'a akwai kogin haƙiƙa suna haɗe amma ba sa ɓata juna wannan yana tafiya gefen wannan wannan ya tafiya gefen wannan sai dai an ce shari'atun bila haƙiƙatin batila haƙiƙatun bila shari'atin atila suna haɗe amma ba sa shiga juna su hana juna aiki kowanne da hanyarsa ha kuma barul uluhiyyati wa barul makhluqati ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tare da halittarsa amma ba sa haɗuwa yana tare da halittarsa amma ba sa haɗuwa idan ka ji Allah ce innal muttaqina inda rabbihim ko innal ladina inda rabbihim masu tsoron Allah suna wurin Ubangijinsu suna zaune wurin Ubangijinsu masu tsoron Allah ana jari su man zakara ne ko kuma mala'iku suna wurin Ubangijinsu inda rabbihim to da abubuwa guda biyu da ma'iyya da indiya har yanzu Allah bai baiwa malamai ikon sani yaya suke ba idan an ce masu tsoron Allah suna wurin Allah inna Allah ma'allazina taqaw inda malikin muktadir ar-rahman innal ladina inda rabbika in an ce Allah yana tare da mutum ko Allah yana tare da wasu mutane ko Allah ko wasu mutane suna wurin Allah ko wasu halitta suna wurin Allah har yanzu ba gano ba za a iya ganowa ba hankalin halitta baya gane irin wannan domin duk abin da ya shafi zatin Allah hankali baya gano shi in an ce abu yana wurin abu ko dai abin ya zama gabar da abin ko yamma da abin ko kudu da abin ko arewa da abin ko sama da abin ko ƙasa da abin in ba yi haka wato baya baya wajensa babu indiyar to amma Allah yana tare da halittarsa musamman masu tsoron Allah amma ba yadda za a yi su haɗu wani abu ya haɗa su don babu dama su haɗu din shi Allah Allah ne shine gaskiya halitta Allah ko halitta Allah ce majazi ne shi majaziyar da yake in ka gan shi kaman gaskiya amma in ka bi sai ka tarar da ashe ba haka ba ne saboda haka shi ibrahim yake cewa idan mutum ya yi tarbiya don Allah in bai taba kallon talabijin ba ya je ya duba in bai taba ganin sinima ba ya je ya duba kallon talabijin in mutane kake gani cikin talabijin ana yin wani abu gashi nan ana yi kamar da gaske amma kai ka san kai kanka ba da gaske ba ne domin in ka fasa madubin ba za ka gansu ba in ka huda ta bayan madubin ba za ka gansu ba to suna ina kenan ashe babu su inda za ka tabbatar kuma inda za ka tabbatar kuma yanzu yunwa ta dame ka rasa yadda za ka yi ka nemi sadaka baka samu ba ka nemi kyauta baka samu ba ka nemi da saye baka samu ba yunwa ta dame ka sai ka komo ka kwanta hakan nan bai akasan sai ka bude talabijin da ka bude talabijin sai ka ga masu tallan magi ga shinkafa da nama ana wata wata ana ci a ɗakinka kai kuma kana jin yunwa kuma a ɗakinka ne za ka samu don me a gashi na gani ka ce babu ta saboda haka kullu shayin halikun illa wajhahu komi kaman kana ganin akwai ne amma haƙiƙaninsa babu Allah shine gaskiya zalika min Allahu wal haqq saboda kogin uluhiyya ba yadda za ya da kogin halitta ba ba babu abun haɗin balle su kuma suna wurinsa shi ya faɗa da abin da ya faɗa gaskiya ne inna Allah ma'al ladzina taqaw innal ladzina inda rabbika innal muttaqina fi jannati wa nar fi maqarisi inda malikin muqtadir ar-rahman ba haduwa kuma ana ana ana tare amma ba a haduwa hankali bai ganowa ma'iyar Allah da bayinsa ko indiyar Allah da bayinsa hankalin dan adam bai iya gano wannan to ha kuma akwai barzakh tsakanin halitta ɗin da zatin Allah shi wannan barzakh shine hakikar muhammadiyya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya ajiye tsakaninsa da halittarsa mun riga dai mun gama cewa tunda annabi muhammadu shi ma halitta ne suna tare da Allah amma ba a haduwa tunda shi ma halittan ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma har yanzu tsakaninsa shi hakikar muhammadiyya din tsakaninta da sauran halitta musamman annaba da mala'iku akwai barzakh suna haduwa amma akwai akwai ba sa suna tare amma ba ba sa haduwa saboda fifidar da manzo Allah yake da ita ta mukamin sana ahadiyya in Allah zai magana da shi yakan ce qul huwallahu ahad in zai magana da sauran annaba ko sauran halitta sai ya ce musu wa ilahukum ilahun wahid to wanda yake wahidiyya ba yadda za su da wanda yake ahadiyya sai dai mai ahadiyyan in ya tajalli ya zo wajensa ha kuma tsakanin sahabbai waɗanda suka abokan zaman annabi din sallallahu alaihi sallama tsakaninsu da waliye akwai barzakh domin su waliyai ba sahabbai ba ne ba kuma annabawa ba ne akwai barzakh suna tare da su amma akwai tsari tsakaninsu in ka karanta za ka ji abin suna tafiya tare wa man yudi illa war rasul fa ulaka ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin amma kowanne akwai barzakh yadda ba zai ba zai taka dan uwansa ba bainahuma barzakhun la yabghiyan amma sauran waliye su kam suna tare da sauran bayin Allah amma sai dai khususiyar da Allah ya ba su ta hibzi ba ta isma ba ba su da isma amma suna da hibzi Allah ya kiyaye su amma ba irin kiwon da yake wa annabawa yadda ba za su iya sabon Allah ba ne wannan za su hana kansu ne Allah ya taimake su za su hana kansu sabon Allah amma su annabawa ba za su iya ba ne dama ba yi su su yi sabon Allah ba za su iya ba yadda mala'iku ba za su iya ba annabawa ba za iya ba to wannan shine marajal baharaini yaltaqiyani koyaushe koguna guda biyu in sun zama daban-daban ko sun haɗu ko suna tare ba sa haɗuwa ko suna tare ba sa haɗuwa bainahuma barzakun la yabghiyani
فبأي آلاء ربكما تكذبان ka shiga dariƙa to dariƙa tijani an shiga ba a fita ba haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar musu wali sai musulunci dariƙa kuma za a kula da sallah rinka ta cikin jama'a domin tijjani an ce kar a ba kowa sai musulmi wanda ba a ganin inda yake sallah ba san wani iri ne ba sannan kuma kula da iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in ka samu yan uwa kuma ba a shanta ba kuma ka sa tsoron Allah saboda ka ji daɗin bin umarnin Allah ka nisanci abin da Allah ya hana zaka iya na baka daga shi tijjani wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani ya ku bayin Allah guda biyu mutane da aljannu waɗannan irin ni'imomi duka da Allah ya yi muku wace ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah kuke ƙaryatawa Allah mun gode
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان kogunan nan guda biyu kogin ruwan daɗi da kogin ruwan maliya kogin gishiri duk kuna samun alheri a cikinsu yukhraj minhum al-lu'lu wal marjanu ana samun lu'lu kayan adon mata wal marjanu da murjani shi ma kayan adon mata dukkansu a cikin kogunan kuke samun su saboda haka ne shi ainihin lu'ulu'u a koguna ake samunsa wato makankari ne yake buɗe bakinsa akwai lokacin ruwan nisan makankari yakan buɗe bakinsa lokacin ruwan nisan in an samu hadiri ya zo ya zuba cikin makankarin to makankarin in ya rufe bakinsa to shine zai zama lu'ulu'u ake tsintarsa a cikin kogi a samu lu'ulu'u idan ɗigon ruwa ɗaya kawai ya faɗa cikin makankarin aka rufe to shine ake kira addurratul yatima ya tsutatul farida wato dukkan cikin lu'ulu ba mai tsada kamar sa in kuma an samu ɗigon ruwa guda biyu to shi kuma ya kasa mai ɗaya amma yana da daraja in ko aka samu digon ruwa guda uku to shi kuma ya kasa biyu a daraja to haka lulu yake duk da cikin ruwa ake samun su da murjani wanda mata suke suke ado da shi din nan duk da kayan ado ne daga ce ke fitar mana a wani wuri yana ce yana ce mana a ciki muna samun lahaman tsariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha a cikin kogunan duka guda biyu muna samun kifi muna samun kayan ado bismillah wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani to wai a cikin waɗannan ni'imomi da nayi muku waɗanne ni'imomi ne kuke ƙaryatawa na yi muku koguna guda biyu ga ruwan daɗi ga ruwan zirɗi dukkan su kuma kuna samun nama a cikin su kuna samun lu'ulu'u kuna samun murjani kayan ado وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الجوار المنشآت من يمن ينجرى جرى جروا wanda ake ganin su cikin teku kal alami ka hango su ka manya-manyan duwatsu don girmansu su waɗannan jirage su suke ɗauko muku kaya daga ƙasar waje su kawo muku ƙasar ku wannan jirage su suke ɗaukan kayanku a ƙasar ku su kai muku ƙasar waje wannan ruwa wanda in ka jefa dutse ko kuma kwandalan naira ɗin nan sai su yi ƙasa kai ko allura ka jefa sai ta yi ƙasa don nauyinta amma kuma gashi ta ɗauko shi jirgin ya ɗauko tons na injuna manya-manya da bakin karfe da abubuwa iri-iri amma baya nitsewa wannan ba ni'ima aka yi muku ba saboda haka ne muke kuka mu arewacin najeriya har yanzu ba mu da bakin teku an yi an yi an yi ai mana bakin teku har an rubuta an tabbatar za a yi amma da aka yi rashin sa'a sai aka hana duk ƙasar da ba ta da teku miskiniyar ƙasa ce don ba ta da abin da zai kai mata kayan ta kasar waje ba ta da abin da zai kawo mata kaya daga kasar waje dole kuma kowace ƙasa tana bukatan kasar waje tana neman a kawo mata tana neman a kai mata su wannan ni'imomi duka waɗanne ni'imomi ne kuke ƙaryatawa cikin ni'imomin da Allah ya yi mana mun gode wa Allah ni'imominsa
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
kullu man alaiha fan wa yabqi wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man alaiha duk wanda yake cikin duniyan nan wanda ta hada sama da ƙasa domin duniya in ka jefa mata ido zaka ga a hade sama da ƙasa suna hade ba inda zaka ga dubi ƙasa kawai baka ga sama a sama da ita ba to kullu man alaiha duk abin da yake sama da ƙasa kamar yadda ayar ƙasasi take cewa ah, kullu shay'in halikun illa wajha komi zai kare zai mutu ya kare zul jalali wal ikram wahabiyawa masu cewa Allah yana zaune a sama kuma yana da hannaye yana da fiska yana da kafafuwa amma kar ka yi tsammanin a faɗansu ba kar ka yi tsammanin hannayenka suna kama da hannayensa ko fiskarka tana da kama fiskarka to sai wani ya je ya tambaye su a cikin makarantar jami'ar madina su manyan malam wahabiyawa ya ce na karanta wata aya na kasa ganewa kun ce allah yana da fiska in an zo wa yi wajen rabbika zuwa jalali wal kirami a ce fiskar allah in an ce wali ya dawa ce hannayen wa yi wajen rabbika kullu she yi jalali wal kiram wahabiyawa masu cewa allah yana zaune a sama kuma yana da hannaye yana da fiska yana da kafafuwa amma kar ka yi tsammanin a faɗansu ba kar ka yi tsammanin hannayenka suna kama da hannayensa ko fiskarka tana da kama fiskarka to sai wani ya je ya tambaye su a cikin makarantar jami'ar madina su manyan malam wahabiyawa ya ce na karanta wata aya na kasa ganewa kun ce allah yana da fiska in an zo wa yi wajen rabbi ka zuwa jalali wal kirami a ce fiskar Allah in an ce wali ya dawa ce hannayen Allah duk abin da aka ce ya daul jabbaru wahabiyawa masu cewa Allah yana zaune a sama kuma yana da hannaye yana da fiska yana da kafafuwa amma kar ka yi tsammanin a faɗansu ba kar ka yi tsammanin hannayenka suna kama da hannayensa ko fiskarka tana da kama fiskarka to sai wani ya je ya tambaye su a cikin makarantar jami'ar madina su manyan malam wahabiyawa ya ce na karanta wata aya na kasa ganewa kun ce allah yana da fiska in an zo wa wajen rabbi ka zuwa jalali wali kirami a ce fiskar allah in an ce wali ya dawa ce hannayen allah duk abin da aka ce ya zaul jabbaru qadahu hatta taqula qad kiram sai zatin allah ubangijin ka zuwa shi kadai zai saura komi zai zama babu za a nade sammai za a nade kasai za a komi ya zama babu Allah shi kadai ke ta kirari na ce limanil mulku yawm lillahi alwahidil qahhar
فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان da wace ni'ima wace irin ni'ima daga cikin ni'imomin Allah ku mutane da aljanu kuke karyatawa dukkan ni'imomin Allah muna godiya ba mu karyata ko guda daya malamai suka ce to waɗannan ni'imomin da aka ambata duka dai gaba daya mun san su mun gane su to ni'imar za a mutu fa za a mutu ma ni'ima ce kowa zai mutu sai Allah shi ma ni'ima ne aka ce ni'ima ce mana in baka mutu ba ina zaka je aljanna in baka mutu ba ina zaka je aljanna idan wani bai mutu ba ina zaka samu gida in wani bai mutu ba ina zaka samu gona in wani bai mutu ba ina zaka samu sarauta ai mutuwar ni'ima ce sai an mutu ai ake samun wani ya ba wani ya bada wuri wani ya shigo wani ya bada wuri wani ya shigo an ce ba mutuwa to ina za a yi gida ina za a zauna ina za a yi gona ai mutuwan ma ni'ima ce saboda haka Allah muna gode maka akan ni'imominka duka ko da sauran malamai suka ce malaman ilimin halitta suka ce da ba a mutuwa sauro guda biyu mace da namiji in aka basu shekara biyar suna ta aihuwa ba wanda ya mutu to za su tsare wurin da mutane ba za su samu jin daɗin duniya ba saboda yawansu saboda haka mutuwa ita ma rahama ce
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آه، وبنجي تبارك وتعالى ياتي كل شيء ياتي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما يدمو كرنتا أنا akwai fana'i na arifai akwai mutuwa ta hissan akwai mutuwa ta ma'anar amma abin da ya kamata duk ilimin da mutum bai sani ba kar ya sa bakinsa ciki domin zai faɗi maganar da za ta zama ba ta dace da da abin da ake nufi ba wato mu dai alhamdulillah aƙidar mu ta masu ɗariƙa ba mu da wani Allah sai Allah shi kadai shi muke bautawa shi dai ya sani ko wani bai sani ba ruwanmu shi kadai muke bauta ba ma hada shi da kowa ba ma hada shi da komi shi ya san haka muna bauta masa wa abudullah wa la tushriku bi shay'an saboda ma'arifan nan da usulin nan shehu mu yana cewa wa asgharu wa asgharu atba'i bari'u min shirki ko karamin almajiri na ya rabu da shirku baya hada wa Allah komi yanzu misali lokacin da nake faɗa nake cewa maganan talabijin nan a ɗaki ga jama'a cikin talabijin ga komai ga komai sai wani ya maka sallama kai kadai ne ya za ka ce ha ga jama'a cikin talabijin ka ce kai kadai kai kadai ne ya za ka ce ga jama'a a talabijin suna rawa suna karatu suna menene ka ci ka ce kai kadai a ɗaki to a haɗa wannan jama'a na cikin talabijin da mutum ya za a yi haɗa Allah da wani abu ai da an yi magana Allah komi tafiya yake ba da wuri ba ne abu la tuqi wa la tazar saboda haka mu dai alhamdulillah mun kadaita Allah shi kadai muke bauta ba mu hada shi da komi a cikin halitta kuma ba mu da kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da shi muna son sa mun yadda da shi kuma muna bin sunnarsa gurgudun ikon mu ba ma kira mu ce ahlus sunna ne mu a'a muna bin sunnarsa gurgudun ikon mu musamman sunnarsa da baya rabuwa da ita kullum kamar zikirin nan babban sunnan manzo Allah zikiri babban sunnan manzo Allah zikiri baya rabu da wannan sunna akwai sunna shekara ɗaya sau biyu kamar sallan idi ko akwai sunna guda ɗaya kullun dare kamar witiri amma akwai sunnar da manzo Allah bai rabuwa da ita kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullahi fi jami'a yanihi لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا kuma mun yi ima dukkan annaba gaba ɗaya amma annabinmu wanda muke koyi da shi wanda muke binsa muka sa shi a gaba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqidan mu ta yan tijaniya kuma mun yi imani duk abin da musulmi yake imani da shi imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafan Allah da ranar lahira da kaddara duk mun yi imani da wannan Allah shi ya sani ko kowa bai sani ba mu damu ba kuma arkanul islami mun kadaita Allah muna sallah biyar muna zakka muna azumi muna haji ko da ko wani bai yadda ba muna yi muna fatan Allah ya karba sannan kuma Allah bai bar mu haka yake mu nema kan mu hanya ba sai ya hada mu da waliyansa musamman shehu tijjani radiyallahu anhu wali wani abu ne wanda Allah shi kadai ya zaɓe shi ba tare da ƙuri'a kowa ba ba tare da sa hannun kowa ba ba tare da yardan kowa ba a'a Allah kawai ya zaɓi abinsa kuma ya ɓoye cikin bayinsa sai waɗanda Allah ya nuna musu cikin bayin su suka san waliyai in sun sani sun baka labari in ka gada ma ka yadda in ka gada ma karka yadda dama ba su da uniform su waliyai to tsakanin mu da shehu tijjani radiyallahu anhu ko ko annabi ko annabi tijjani ba ma ga masa mun ce Allah tijjani balle ya zama Allah mu a'a idan kai musulmi kana da limami to mu ma limamin mu kenan shehu tijjani na zikiri muna da limamin masallaci na kamsu salawati muna da limami na juma'a muna da limami na idi muna da limami na arfa mu- amma limamin mu na zikiri muna da limamin mu na mazhaba imam malik amma limamin mu na na zikiri shine shehu tijjani kamar yadda kai musulmi dan uwanmu in ka sa liman a gaba in za ka yi sallah in liman ya kabbara kai kuma kana so ka bi shi ya kake cewa na yi niyan bin liman Allahu akbar ko za ka ce ka yi niyan bin Allah ha wa kake wa sallah kuwa a ka ce bin liman jahilci suke da shi ba su yi karatu ba jahilai ne to ka ce za ka bi liman sallar ka bata ɓaci ba musuluncin ka bai ɓaci ba don na ce na bi shehu tijani sai musulunci na ya ɓaci limamin ka bai zama dodon ka ba ka ɗaga ka shaida wa Allah za ka bi liman na yi niyan bin liman Allahu akbar kuma haka ɗin ake yi in ba kai ba juma'a ba jam'i in ba jam'i ba juma'a ba shiga aljanna in ji Abdullahi ibn Abbas in ba jam'i ba juma'a ka ki zuwa jam'i ka ki zuwa juma'a ah, karshen ta cikin wuta in ji ibn abbasin an ibn abbasin ata ya qari mufariqun jama'atan fin nari to kai kana daga hannu kana ce kai niyan bin liman in ba kai ba sallar ba ta yi ba don ba kai kadai kai sallar ba jama'a kai da jama'a kai ba sallar ta baci to liman bai zama dodonka ba don ni na zo na yi lazimi akan limami a cikin wannan zikiri shehu tijjani ko wazifa shehu tijjani ne limami na sai musulunci na ya baci to ko da mutane sun yadda ko ba su yadda mu musulmi ne Allah shi ya sani ko wanda ya jefa mu da kafirci zai gani a lahira waye kafirin Shehu Ibrahim kuma khalifan ne khalifan Shehu Tijjani yadda muka sa she muka sa annabi a gaba shine duk annabawa mun yi imani da su amma annabin mu namu na kanmu shine annabi Muhammadu haka dukkan waliyan Allah wanda muka ji labarin su da wanda muka ji mun yarda da su muna son su muna gima tunda Allah ya yarda da su yana son su amma limamin mu cikin su wanda muka sa a gaba shine Shehu Tijani malamai kuma na duniya duk gaba daya duk malaman duniya in sun faɗi magana malamin mu da mu dauki maganar sa mu aike da shine Shehu Ibrahim Kaula khalifan Shehu Tijani shugaban mu cikin ɗariƙar mu to wannan ko waɗansu yadda mu musulmi ko yadda su bari a je lahira mu gani in dai mai yin sallah biyar mai yin istighfari kullun 230 yi salatin annabi kullun 262 yi la ilallah kullun 300 waɗannan suka mai da shi kafiri kai kuma yin kazafi wa mutane cewa ƴan ɗariƙa in sun yi aure sai sun kai matarsu wajen shehunsu ya yi jima'i da ta kamu a kai ta a kai ta wajen wajen ango shine da wannan ne kake kaunan shiga aljanna to mu je mu gani Mai fa- wanda ya faɗi wannan magana muna bin sa bashin bulala tamanin tamanin kuma Allah ya ce fasiki ne kar bayan ai masa bulala tamanin ko fasiki ne kar a karbi maganarsa ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada'a فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادا أبدا وأولئك هم الفاسقون Allah ne ya shi fasiki Allah ne ce kar a karbi maganarsa to ne na ji da kunne na babban su yana faɗin wannan magana cikin tafsiri to da mai koyar da waɗannan abubuwa da mai koyar da zagin mutane da yi musu kazafi da kafirta su da zagin waliyai mu je lahira a buɗe tanda mu gani كل كل شيء آه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام wato abin da zai saura sai zatin Allah ubangiji zul jalal ikram Allah yana kiran fa bi ayi ala'i rabbikum atukazziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n shi Allah ubangiji arrahmanu dinnan man fis samawati dukkan mala'ikun da suke sama da dukkan annabawan da suke sama da dukkan waɗansu wanda ake dangana musu hankali wanda suke sama da dukkan masu hankali wanda suke ƙasa da komi da komi mafi samawati mafi lardi a ma'anan manfi samawati lardi komi yana bukata wajensa kuma yana tambayarsa kuma yana biya masa bukata yas'aluhu man fi samawati rabb kullu yawmin huwa fi sha'n kowane rana cikin aiki yake amma shu'unu yubdiha la shu'unu yabtadiha huwiyatu zati a wurinta ba jiya ba yau ba gobe ba rani ba damana ba lissafi komi gaba ɗaya babu shi shine huwiyatu zati kulla yawmin huwa fi sha'ani yawmul huwiyati yawmu sha'ani ba ba lissafi an wuce lissafi tun daga nan ƙasa anan inda muke duniya akwai lissafi kamar yadda wannan sura ta ta faɗa bi husbanin bi husbanin a nan duniya awa 24 shine kwana ɗaya in sun kai talatin shine wata guda in ya kai sha biyu shine shekara guda to wannan lissafin mu nan duniya kenan in aka wuce aka ce sama aka je sama ta ɗaya sai abun ya canja sai ya zama kowane dare guda ɗaya a wurin yana daidai da watan mu dubu na nan duniya wanda kowane wata cikakke ne babu kusani lailatul qadri khairun min alfi shahrin in an wuce wurin sama ta duniya din wato an an an shiga alamul malakuti kenan kamun a je alamul jibaruti tsakanin alamul malakuti da alamul jibaruti kowane wuni daya awa goma sha biyu yana daidai da shekara dubu irin namu na nan ƙasa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun ayyamur rabbi kenan sannan an wuce nan alamul jabaruti tsakanin alamul jabaruti zuwa alamul lahuti kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu hamsin sara sa'ilu bai zawi waƙi bilkin wani salau dafi min Allah zilma ri taru mala'ikatu ruhi fi yawmin fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana daga an wuce tsakanin jabarut da alamul alamul jabarut da alamul lahut to an je an an je wajen huwiyatu zati to kullu yawmin huwa fi sha'ani shikenan lissafi ya kare an zo huwiya to shine kullu yawmin huwa fi sha'ani sai aka ce to ai sai aka ce ai shi'unu yubdiha la shi'unu yabtadiha abin da yayi ne yake nuna wa bayinsa ba abin da zai yanzu bane abin da duka ga an nuna dama an yi shi ne yanzu kaman karatun da muke anan yanzu akwai wanda suke sun halarci karatun anan waɗansu kuma a talabijin za a kai musu waɗansu kuma a kasa za a kai musu to shi wanda aka sa masa a talabijin lokacin da ake yi nan shi a wurin wai lokacin da fa ake yi amma kai da ka sani ba haka bane ai tun rana kaza aka ɗauki wannan karatu amma kai mai duba kana tsammani yanzu ne ake yi da ba da ba don an riga an saba ba to kowane abu na Allah ya riga ya gama kawai kowanne wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kowane abu Allah riga ya yi shi ya gama sai da in lokaci ya sai ya nuna muku lokaci ya ya nuna muku kuma in lokacin ya yi ku mutu waɗansu lokacin su ya su fito haka dai su ne shi'unu yubdiha la shi'unu yabtadiha abubuwa ne wanda zai bayyana su bayan ya yi su ba waɗansu ne sababbi yake yake yi ba fa ayi ala ya rabbi kuma tukazzibani ya ku mutane da aljan a cikin ni'imomin Allah wace ni'imar kuke ƙaryatawa Allah ba ma ƙaryata ni'imomin ka mun gode
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان to daga nan yanzu an wuce ni'imomin da ake nuna su ana ƙasa an wuce yanzu za a shiga ni'imomin da za a nuna su a sama in an wuce nan sai a faɗi yadda za a yi wa kafirai wanda wasu yadda wanda aka yi ta musu magana fa kaifa kana azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur na can din nan a nuna musu abunda za a yi hazihi jahannamu lati yukazzibu bil mujrimun yatufuna baina baina hamimina sannan kuma sai a ci gaba da komawa na maganan aljannan nan wanda ake musu muttaqina innal muttaqina fi jannatin wa nahar faqad ina ce wa liman khafa maqama rabbih jannatani ko sai a karasa surar ta nan sanafurgu lakum ayyuha saqalani ubayyi ala'i rabbikuma tukazun wannan duka shi na daga iskali din irin wancan din ubangiji ce ku yi dai ai zan gama in komo kanku ya ku mutane da aljanu ku yi dai ai zan gama in komo kanku to ai kullun yana tare da mu amma kuma wai ko waɗannan in lokacin su yayi to an gama da waɗancan an shiga na waɗannan kenan ya ku mutanen mutane jama'ar mutane jama'ar aljannu sanafrungu lakum ayyuha saqalani ya ku nauyaya guda biyu wato mutane da aljanu sune muhimman abubuwan da suke zama a ƙasa wanda Allah ya kallafa musu ibada saboda haka Allah yake kiransu as-saqalani wato masu nauyi guda biyu yan adam da aljannu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mutane ya yi musu jikkuna da ya musu jikkuna sai da ya musu jikkuna a bayyane sai ya musu jikkuna kuma a ɓoye na kusa da su mala'iku suna wurin Allah sai Allah ya halicci wasu ji- wa- o- ma- mala'iku suna wurin Allah to annaba ma suna wurin Allah suna da jikkuna irin namu amma bambancinmu da su su masumai ne mu ba masumai bane sai Allah ya haɗa su da jikkuna ɓoyayyu masumai irinsu ana kiransu mala'iku mazauna sama sannan da aka komo ƙasa sai aka yi mu mu nan mu mutane yan adam wanda mu ba ba annabawa ba mu ba sahabbai ba to sai aka yi mu aka gauraya mu a cikin mu akwai wanda suke samun walittaka akwai wanda suke samun malanta akwai wanda suke samun imani cikakke akwai kuma wanda su- marasa imanin akwai kuma masu gauraye nan kuma sai aka hada mu da aljannu su ma wa inna minna salihuna wa minna duna zalik wa inna minna almuslimuna wa minna alqasiduna a cikin mu su aljanna kansu ke cewa mu a cikin mu akwai salihai akwai kuma wanda ba salihai ba mu a cikin mu aljanna akwai musulmi akwai kafirai to sai Allah ya hada mu zama da su aljanna su ne abokan zaman mu a nan ƙasa innahu yareku huwa qabilu min haythu la tarawna muna mu- suna ganin mu ba ma ganin su amma muna tare da su jikkuna boyayyu din to in an wuce inda muke ƙasa da musulmi ƙasa da musulmi sai sai kafirai suke wurin kafiran nan iri uku akwai kafiri ya yarda da Allah ya yarda da manzannin Allah yana da littafi amma bai yarda da annabi Muhammadu ba to shine yake kusa da musulmi kasa da shi akwai kafiri ya san Allah yi- shi yayi komi shi yayi kuma baya bauta masa sai dodo shine kasa da kafiri mai littafi akwai kafirin da Allah ya bude halitta ya kunsa cikin halitta sai ya kulle duk inda ya duba baya ganin komai sai halitta ce kai babu Allah ma sai halitta kawai su ne masu cewa nature take yin abubuwa mutanen aƙida mutanen China ko mutanen Rasha to daga ƙarshen waɗannan ka kuma sai dabbobi daga dabbobi kuma sai ganyaye da itatuwa daga itatuwa kuma sai sai ƙasa sai duwatsu to mu mu waɗanda muke a nan idan mutum ya yi ƙoƙari yana bauta wa Allah yana bauta wa Allah yana bauta sai Allah ya ɗaukaka darajarsa ya kai shi ya haɗa shi da manyan bayin Allah suna zama wajen Allah inda malikin muktadir saboda haka ake ƙoƙari in ka saki kanka kuma sai ka sauka cikin shaidanu su shaidanu suna tare da kafirai ne kafirai iri ukun nan suna tare da shaidanu ne su kuma kullun shaidanu suke tare da su to in ka sake shaidanu sai su farauce ka su yi ƙasa da kai in kuma kai kokari mala'iku sai su- su taimake ka a cikin ruhaniya sai su kai ka mazauni mai mai mai mai nisa kamar yadda ubangiji yake cewa hum darajatun inda Allah hum darajatun inda Allah su mutane hawa hawa ne a wurin Allah saboda haka mutane kar su sake da zikiri in an yawan zikiri za a koma alawul mala'ikati in ba yi zikiri ba shedan zai fisge mutum ya zama eh, ya zama hizbu shaytani istawa zalim shaytan fa azim zikrallah ulaka hizbu shaytani ala inna hizbu shaytani kafirun saboda haka ai kokari a yawanta a kula da farilla a yawanta nafila yawanta karatun qur'ani yawanta zikirin Allah saboda mutum ruhani ta hausa ma kar ya zama shaytan kar ya zama dabba to bi ayya ara rabbikuma tukazziban ya ku mutane da aljannu wace nima a cikin nimomin Allah kuke karyatawa mun gode wa Allah ya hmm? Na karɓar da riga ya kuma. riga tijara za ka shiga riga ya shiga ba a fita ba hada ta da wata dariƙa ba a ziyarar wasu walai sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah a yi ta cikin jawabin an samu za a girma iyaye za a yi jam'in wazifa za a yi jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba kuma za a sa tsoron Allah saboda a samu daman bin umarnin Allah da nisantan abubuwan da Allah ya hana Allah ya ce yana son masu yin dariƙa tijaniya saboda zik- saboda tuban nan inna la yuhibbu tawwabin amma bai ce dole ba a ce faman sha an takaza ila rabbi sabila ka yarda to na baka daga shi ta ka ja koya maka lazimi da wazifa da zikirin jima wa zikirin rabbika bukurtan wasila يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا باشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji yana kiran mu mu mutane da aljannu ya ma'asharar jinni wal insi ya ku jama'ar mutane jama'ar aljannu da jama'ar mutane in istadatum in kunna in kun samu iko an tanfuzu min aqdari samawati ku zarce gaffan sammai da gaffan kasai don ku gudu fanfuzu ku zarce ku gudu din la tanfuzuna ba za ku iya ba illa bi sultanin sai da hujja wannan aya alif da ɗari tara da sittin jamhuriyar larabawa sun kira shehu mushe ibrahim radiyallahu anhu saboda sun samu littafinsa suka karanta suka ce suna ne wannan malami a jamhuriyar larabawa shehu ibrahim ya je suka sa shi limanci ya musu limanci ya musu wata hudu ba su shaltu su akka suka yi ta kuka manyan malam misra to suka tambaye shi menene musulunci yake faɗi dangane da abin da turawan rasha da amerika suke cewa za su hau kan wata me musulunci yake faɗi akan wannan shebra ya ce ai musulunci ba abin da bai faɗa ba Allah ya ce ya ku jama'ar aljannu da jama'an mutane in za ku samu ikon zarcewa zuwa gyaffan sama da ƙasa ku zarce la tanfuzuna ba za ku zarce ba illa bi sultani sai da hujja to yanzu Allah ya kawo hujjar ilimin zamani suna iya hawa amma yadda na farkon don su mashirar jinni din sun hau sama sun hau sama suna hawa sama suna tsintan maganganun mala'iku suna kawo bokaye lokacin da Allah ya kawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka rushe su aka bar fili tsakanin sama da ƙasa babu komi na ƙarya sai dai gaskiya an rushe shaidanun aljannu masu istirafu sami masu sato magana a sama to tun da yake su sun yi nasu mu ma ƴan adam Allah zai kawo lokacin shaidanunmu na ƴan adam su ma za su hau amma in sun hau ba za su samu komi ba domin a ƙarshen ayar ta ce لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبون يرسل عليكما شواذ من نير ونحاس فلا تنتصران za a aika muku da bakin wuta a koro ku da shi za a koro ku da wani gas na wuta yace to su na farko da yake an koro su da bakin wuta din shedanun farko an koro su da bakin wuta to shaidanun mutane kuma ran da abin ya ƙare wata rana za ta zo a koro su da da wani gas ɗin wato ruwan tagulla mai zafi faratan ta sirani ba ku da iko ku mai da sama ya zama garin ku ku sa kantuna ku sa ku sa haya ba ku da iko ku kasuwanni ba ku da iko ko kun je shi suka ce a suka yi mamakin shehu ba wanda masurawa malamin misra haka wannan shine shehu mu fa da masurawa malamin misra suka jinjina ma suka ce ba su ga gamarsa ba malaman saudiya suka ce ba su ga gamarsa musamman rabida shi ya ba da shawara aka kafa rabidan nan da aka fata na malaman duniya sai aka so mai shigo da mutane irin waɗannan masu miyagun ra'ayin nan masu kafirta musulmi wani da ya tsaya yayi magana yayi magana yayi magana da ya zauna sai shebran ya ce wannan majalisa ta rabida mu ne muka kafa ta malaman duniya na musulunci mu muke tafiyar da ita amma in za a bar mana karnuka su rika shigowa kanmu suna haushi ni daga yau zan rubuta resign ba zan ƙara zuwa ba sai sakataren majalisar rabida na farko sai ya ce shehu ibrahim kai ne babanmu in ka sauka ka rushe mana wannan majalisa ta rabida amma ka faɗi yadda ake so a yi haka to haka yake a rabida har ya rasu kullum sai an aika masa da tiket nasa da na abokan tafiyansa kuma har yanzu sakatarensa yana zuwa shi barhamu jau to su dai malaman duniya na misra duk ba su san mushiriki ba sai yan cikin yan wahabiyan najeriya ko ko wahabiyan saudiya saboda haka abinda suke faɗi in mun je lahira za mu gani eh in mun je lahira za mu ga waye kafiri wanda ya ce siyasa ta fi Allah ne kafiri ko ko wanda wanda yake rike da yake rike da Qur'ani da zikiri na'am mai karban dariga tijjaniya in an shiga ba a fita ba hada da wuta dariga ba a ziyarta wasu wale sai wanda suke gidan dariga za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a kuma za a girma iyaye za a yi jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a an samu yan uwa ko ba a shan taba za a ji tsoron Allah saboda a samu bin umurni a nisanci abubuwa masu kyau za ka iya na baka shi dariƙa shehu tijjani ka je a koya maka lazimi da wazifa bismillah wa bayyi ala rabbikuma tukazibani ya ku jama'ar mutane da jama'ar aljannu a cikin waɗannan ni'imomi na Allah wace ni'imar ce kuke ƙaryatawa wato sai zuwan Apollo 11 shine farkon hawan mutane shedanun mutane suka fara hawa sama kuma suka ci gaba da hawa din har yanzu ana hawa lokacin da abun zai kare to sai a koma kan ayar Yusuf wanda take cewa uh, ayar Yusuf tana cewa idan muta, mutane sukan hau sama suna taka ayoyin Allah wa ka ayyin minayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun afa aminu an tatum ghashiyatun min azabillahi aw tatum sa'atu baktatan hum la yashurun da yawa ayoyin Allah a sama da ƙasa mutane suna tattakawa ba ruwansu da ayoyin sun kau da kai a ƙasa kan muna takawa amma a san waye taka banda annabawa da mala'iku su aljanu da an koro su banda annabawa da mala'iku wa yake hawa sama ya kau da kai gabarin ganin ayoyin Allah su waɗannan su ne masu hawa sama suna suna taka ayoyin Allah a sama amma ba ruwansu da Allah ba ruwansu da ba ruwansu da abun mamakin Allah yamurruna alaiha hum anamu uridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi masu yawan yawancin masu hawa sama din nan ba su imani ma da Allah ba illa hum shirkun afa aminu shi sun amince lokacin da suke hawa sama din nan an tatem ghashatun min azabillahi wata azaba ta Allah ta zo ta rufe su a can sau biyu ta kama su yadda aka yi wa rasha wadansu shekaru su ma american an musu haka au tace musa'atu koko in lokaci ya kare tashin duniya zo gaba daya sun amince ba su amince ba ko mu la shuruna duk dai ayoyin alkur'ani sun faɗi komai يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران ya ku jama'an mutane jama'an aljannu da jama'an mutane wanda aka ce ba ku da iko ku hau sama ku zaga giffan sammai da giffan kasai din nan sai da hujja to ko kun samu hujjar ba za ku samu iko ku samu cin nasara ku yi komai da komai akan wancan tauraron kamar yadda kuke a wannan tauraro ba da ƙarshe ma ga abin da zai faru yursalu alaikum ashwazun min nirin za aiko muku da bakin wuta ne shihabun saqib wanda aka kori aljannu shiraru da shi din nan yursalu alaykum shawazun min nirin wa nuhazun ku kuma shaydanun mutane in lokacin ku yayi to za a aika da wani gas ko shine nuclear ko shine wani abu to shine zai halakar da su in lokacin yayi kuma zai zama dalilin tashin duniya gaba daya in lokacin yayi fala tantasiran wa bayyana rabbikuma tukazziban yursalu alaykum shawazun min nirin shaydanun aljannu kenan wani hasun shaidanun mutane kenan faratan ta sirani ba za ku samu cin nasara a can saman har ku yi gidaje ku yi kantuna ku yi kasuwanni ku kafa gwamnati a can ba zai yiwu ba فبأي آلاء ربكما تكذبان ni'imomin Allah suna da yawa Allah da ya ba dan adam irin wannan ilimi mai ban mamaki har ya tashi ya hau sama ya ce zai hau wata ai wannan mutum Allah ya bashi ilimi to don menene ya kafirce wa Allah nan mai ba da wannan ilimi mai ban mamaki su duka mu mutane yan adam yayan annabi adam ne baban mu almajirin Allah ne a wurin Allah ya karatu wa allama adama da sama kullaha saboda haka sai muka gaji ilimin yana kulle a cikin jikinmu wanda ya samu mabudi a buɗe masa wanda ya samu mabudi ba ya tafi da shi amma duk mun gaji ilimi to sai ya zama mu din muka kasu kashi biyu yan adam din akwai khairul bariyati akwai sharrul bariyati khairul bariyati alhamdulillah mu ne khairul bariyati bariyati mu musulmi sharrul bariyati kuma waɗancan su ne sharrul bariyati amma saboda su ƴaƴan adamu ne adam kuma mai ilimi da yawa ne wanda ya samu ilimi fiye da na mala'iku har mala'iku suka masu sujada karamin abu ne to su ƴaƴan wannan mutumin ne to amma su sun yi hauka domin wata rana ana wucewa da mahaukaci aka ce manzo Allah haza majnunun ya rasulullah wannan mahaukaci ne manzo Allah ta al majnunu man la dinala mahaukaci ai wanda ba da addini shine mahaukaci to inhumu illa kalan an balhum adal to sai suka yi hauka suka bar hanyar ubansu suka bar hanyar ubangijinsu suka yi hauka suka shiga daji kama duk da haka Allah yana musu kallon su ƴaƴan masoyinsa ne Adam bai hana su ilimin ba yanzu in ka tadda dan masoyinka a juji yayi hauka ba za ka taimaka masa da abin da za ka taimaka masa da shi ba ko ka daura masa wani wando ko ka kawo masa wani abinci saboda saboda kansa a saboda shi dan waninka ne kafurai ƴaƴan Adamu ne masoyin Allah saboda haka ilimin nan da Adam yake da sun gaji irinsa saboda haka suke bada mamaki ta hannun hagu to mu ko mun gaji Adam mun gaji Adam din ko muna kan hanyar sa hanyar ubangijinsa mu mun gaji ilimin saboda haka ai ilimin duniya amma ai karfi cikin ilimin lahira fiye da ilimin duniya abun mamaki idan sun sharru bariyatin nan sun nuna abun mamaki na ilimin da suka gada wajen baban mu Adam din sai ce kai an ci gaba kasa ta ci gaba kasa ce sun ci gaba amma mu din in mun faɗi magana ta wuce maganar ɗalibai yan sakandare sai ce ƙarya ne ƙarya ne bai yiwuwa idan faɗi magana ta wuce maganar yan sakandare sai ce ƙarya ne ƙarya ne bai yiwuwa sai su su mai da mu abun dariya to yaya khairul bariyya sharrul bariyyati ya ilimi ya baka mamaki ka yarda ilimi na har ka shiga jirgin saman sa har ka sai set layi nasa har ka sai computer ka sai mene dun nasa saboda ya fi ka ilimi kai baka iya yi sai sharrul bariyyati ne ya yi da ikon yi amma hairul bari shi ko Allah ya bashi ilimin da ya fi na sharul bariyati akwai shi kuma kace baka yadda babu shi to shi Allah ya baiwa sharul bariyati ilimi saboda shi dan adam ne ya hana khairul bariyati ilimi alhali shi ma dan adam ne don kai bai baka ba to in baka da kuɗi a banki baka da kuɗi a banka ne karka ce kowa ma haka ne bismillah fa bi ayyi ara rabbikuma tukazibani Allah ya yi mana nimomi da yawa ba ma karyata komai daga cikin nimominsa subhanahu wa ta'ala.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وترانا تاشي فيلين قيامة إن ذا أزوني أيد متاني dukkan su gaba daya kewaye su da aljannu a kewaye aljannu kuma da mala'iku a tsaya tsit tashin kiyama kenan shine Allah zai ce to kafurai ko akwai ta inda za ku gudu ku tsere ko ta ko ta sama ko ta ƙasa babu to wace rana ce rana ce mai ban tsoro ya mata shaqqaqu sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila ranar da za a kekke ta sama mala'iku su yi ta sauka ita saman ta ba da tsoro ta wani irin jawur mai kama da yalo yalo fari fari kamar in ka aje mai a rana yadda yake juyewa da kansa ta ba da tsoro ta zama kamar alhowa an san wannan ranar ranar ban tsoro ne bai zan shakkati sama'u lokacin da aka keta sama mala'iku suka yi ta sauka saboda maganar tashin kiyama fakanat ta zama wardatan ta zama mai kama da wardi kaddihani ta zama kamar alfowa rannan rannan fa mujirmai za su ga abin da za su gani kamar yadda zai zo nan gaba kabi ayi ala rabbikuma tukazzibani ya ku mutane da aljan wace ni'ima daga cikin nimomin Allah kuke karyatawa Allah mun gode maka akan nimomin ka duka فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان فبأي آلاء ربكما فبما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان rannan ba wani mutum ko wani aljan wanda za a tambaye shi laifinsa ko ba tambaye shi ba ya sani ikra kitabaka ba zan tambaye ka ba kai ma ka sani wannan kenan domin in an bashi a zahirinsa zai saba da wasu ayoyi fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'mal Allah ya rantse da ubangijin annabi Muhammadu wallahi za mu tambaye su abin da suka aikata to innahum mas'ulun a cikin wasafati za a tambaye su waqifuhum innahum mas'ulun ku tsai da su tukun sai an tambaye su kamu akai su wuta to kaga nan ya saba da wannan la yus'alu an zambi insun wala jan amma kuma tun da yake filin kiyama lokaci ne mai tsawo shekara dubu hamsin aiko mutum mai shekara hamsin a duniyan nan ya ga abubuwa daban-daban daban wanda suka saba wa juna balle tsayuwar shekara dubu hamsin a wani wuri a ƙur'ani za ka ga za ka ji ubangiji ya ce wa nahshuru yawmal qiyamati ala wujuh umyan wa bukun wa summa za mu tashi ranar kiyama suna baibayi suna makafi suna tafiya da fiskar su suna makafi to a wani wuri sai ka ji wa ra'al mujrimuna nara kafirai sun ga wuta to rabbana absarna wa sami'na a filin kiyama da Allah yanzu kan mun ji mun ga gaskiya mun ji gaskiya a mai da mu duniya mu aiki aka ce ina kaga wannan ma ya saba da wannan amma da yake wurin daban-daban ne kowane wuri da yadda aka yi fa yawma idhil la yus'alu an zambi insun wala jan a ranar tashin kiyama ko mutum ko aljani ba wanda sai an tambaye shi laifinsa kowa ya san laifinsa wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani a cikin ni'imomin da Allah yayi wadanne wace ni'ima kuke karyatawa cikin ni'imomin Allah babu ko daya Allah in gode yuraful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيميهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام رنن يوم تبيض وجوههم وتزود وجوه ranan da fiskoki za su yi baƙi irin wasu fiskoki su yi fari duk waɗanda suka fiskokin suka yi fari fa fi rahmatin layi suna cikin rahmar Allah allazina suwadda rujuhum su kuwa cikin wuta suke to daga ganin su za a ga dan wuta za a ga dan aljanna daga ganin fiska yuraful mujrimuna bisimihum ana gane miyagu kafirai da fiskokin su bakake irin da muni za a gane musulmi ko fiskokin su farare sol uyu yamazin nazira ila rabbiha nazira saboda fiskokin su yi kyau saboda suna ganin Allah yuraful mujrimuna bisimihum fayukhadhu fi akama su khudhu faghullu thumma aljahima sallu Allah ce mala'iku kama shi ku daure shi ku jefa cikin wuta fa yawma idhil la yurahu al mujrimuna bi simihim fa yukhadhu bin nawasi wa raqdam aka mutun da makorkodar kansa a hada da kafafuwansa a daure da sasari a jefa a wuta lakiya wa bi yara rabbikuma tukazibani a cikin wannan ni'imomin Allah wace ni'ima kake karyatawa ya ku mutane da aljanu mun gode wa Allah
ga shehu mu malamin mu jagoran mu akalmakon lawo ni ne a al'ada ya ɗauke mun da daddare to sai ne niyan azumi har gari ya waye bai dawo ba amma can tsakiyar rana sai ya sake dawowa to shin ya zan zan ci gaba da azumin ne ko kuwa ya dawo ai azumi ya kare to da ya dawo azumi ya kare to sai in azumin ya kare da ta rike bakinta ne saboda a farma watan ko ai mai haila injininta ya yanke ba rikon baki abinci za ta ci mai haila ba rikon baki abinci za ta ci in ya yanke da hantsi ko da rana mai tafiya ya dawo baya azumi in ya dawo gida sai a dafa masa abincin ya ci da rana ba rikon baki ya dawo daga tafiya baya azumi sai a dafa masa abinci ya ci ba rikon baki ni dai ya goma sha sha takwas sai wata malama ta nemi in zo gidanta ga koya mata karatu ko ya halatta eh in babu tuhuma ya halatta
bayan na ya zama muharraminta bayan na ya sahuru kuma sai na kwanta har ma na sallan asubahi to a wannan lokacin sai ne mafarki shin yaya azumi na idan mai azumi ya yi mafarkin mata har mani ya fito masa ba komai a kansa in shi ya fitar da shi daga- daga- da da- da yinsa ne yake da wani abu amma don mutum ya yi mafarkin mata da azumi da rana mani ya fito abin da ke kansa kawai wanka azumin sa lafiya lau a ƙarshe wanda ya ce ya tara zakka ya tara, amma kuma sai aka sace masa kuɗinsa, ba da kuɗin da ya rage sai wannan zakkar ya a sai ya bada zakar sai ya bada zakar sai dai alhamdulillah kuma in ya zan bai da komai Mm.
to sai ya dauki nasa shi ma na'am a cikin zakar ya zo miskini alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah ya kiyaye barke mana addinin mu da imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci duk karfin da yake nema ya karya ka- ya karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake nema ya danne musulunci Allah ya danne karfin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a a wurin mu Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye musulmi dukkan dun- a cikin dukkan duniya gaba ke da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna sanar da mai saurare cewa ga mai neman wannan kaset da sauran kasakaran Sheikh Nahir Usman Bauchi da na Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Gabar Kano da na sauran shehunan ɗariƙa da zikirori na zakirai da kasidoji na sha'irai. Ya iya samun mu a gida mai namba LA4 Gargaro Tudun Wada Kaduna ko kuma ya same mu a gida mai namba LA1 Gargaro Tudun Wada Kaduna ko ya same mu a masallacin Juma'a inda Sheikh Tahir Usman Bauchi ke gabatar da tafsiri. Muna zama a duk ranar Juma'a daga karfe 1 na rana zuwa karfe 5 na yamma. Ga mai neman karin bayani ya iya tuntuɓar mu ta lambar waya 0800 biyu hudu bakwai bakwai uku takwas hudu biyar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد وجودهم مولانا يا الفاتي سيد الوجود مولانا يا الفاتح سيد الوجود مولانا يا الفاتح سيد الوجود مولانا يا الفاتح سيد الوجود مولانا يا الفاتح سيد الوجود مولانا يا الفاتح سيد الوجود